واتباعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukin sarki ya kawo wannan rana ta Laraba a ashirin ga watan Rabiul Akhir hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida a kalandar Nasara kuma kamar sha shida a kamar ashirin da uku ga watan goma dubu biyu da ashirin da hudu kamar yadda aka saba ranar irin wannan ta laraba muna karatu a cikin wannan littafi ne taken addu'arul bahiyya na muhammad al'allama muhammad ibn ali ashaukani rahimahullahu ta'ala ɗaya daga cikin malamai na karni na sha uku kenan ƙarshen karni na sha biyu zuwa tsakiyar karni na sha uku ya rasu hijira na da shekara dubu da hamsin wannan kuma shi ne darasinmu na talatin kenan muna cikin kitabu da jana'i jana'i littafi da yake magana akan hukunce-hukuncen janaza ayyuka da ya kamata a yi da ababe da ya kamata a faɗa kama daga zikirori da sauransu da addu'o'i da kuma al'amura da yawa jaba ko ya kamata a kudurce da kuma waɗanda bai kamata a aikata ba ko bai kamata a faɗa ba ko bai kamata a kudurce ba dukkaninsu amma an gata suna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu tashi inda yake magana kan nan ɗauki gawa yanayin tafiya da ita zuwa makabarta shi ne ce wa ya kunul mashi bil janazati sari'a tafiya da gawa domin kai ta makwancinta domin kai ta kabarinta a makabarta to wannan tafiyar na kasancewa ne da sauri kenan su wanda suka ɗauki gawa ana so su rika sauri su rika tattarfa akwai hadisin abu bakra wanda limam ahmad ibn hanbal cikin al-musnad ya fitar da shi haka limam nasa'i da limam abu dawud da hakim ma shi yake cewa ni na gan mu shi ya gan shi tare da wasu sannan su duka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa inna lanakadu narmudu bil jinazati ramla ce wallahi muna sassarfa tare da gawa da muka ɗauki iya sassarfa shi ne ba wai tafiya muke yi yadda ka san mutane na tafiya yau da kullum ba gudu gudu sauri sauri gudu gudu yadda ka san irin tawaki wanda ake sassarfa musamman hukun farko kuma a cikin tawafin kudini da al'adai da ga ba tafiya take ta yau da kullum ba gudu gudu kake kamar yadda masu sa'ayi ke bayyana safa wal marwa tsakanin almilai ne da yake na gan mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mun dauko gawa muna gudu gudu sauri sauri gudu gudu haka muke tafiya haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi a aikata shi ma suna kallo lokacin da Sa'd ibn Mu'az ɗaya daga cikin jagororin al-Ansar ya rasu wanda sama ta girgiza saboda rasuwar shi shine ya ce na gama a wannan lokaci na gama musu da sallama shi ma yana sauri lokacin da aka ɗauko janaza hatta ta tsaffa da li'anuna ni'aluna yace wallahi sai da takalman wasu mu suka rika tsinkewa saboda saurin tafiya saboda sauri nan ɗauka ba a ba lallabawa ake yi ba ga shahararren hadisin da ya tabbata hadisin sayyidina abi hurairah wanda ke cikin sahihaini sai bukari da musnad yake cewa asri'u bil janaza annabi ce ya jama'a ku rika gaggawa idan kun ɗauki gawa fa in kana saliha in wannan gawa ta sharri ce sarriftunuha ila alkhairi to ku maza ku kai ta ga alkhairin ta mana ai shi masoyi ai ba kuma hasada mutumin kirki ya yi kyakkyawar rayuwa ya yi kyakkyawar rasuwa to kuma ga shi lokaci ya yi kabari dausayi ne daga dausayi na aljanna za a yalwata mai za a faɗaɗa mai bai da matsala annabi ce to inda haka ne maza maza ku je kuka yi ba dole bane ku ku iya fahimtar haka sai dai illar da ke cikin ko dalilin da ke cikin cewa a gaggauta kaiwa kai gawa ko da ta kafiri ce da ita za mu hada da wanda ita za ka baka damar sai kai sauri ko ma gawar wa ka dauka yace wa in kana ghayra zalik fa sharrun tad'unahu 'an riqabihi idan kuma ita gawar da kuka dauka ta mutumin banza ce to ai shirri ne ku shuri ku sauke da abin da sarki ta ku yi gaggawa ku yadda kallon mangoro ku huta da guda to ke ku maza maza ku aji shi kenan kaga kenan kuma dama duk wanda ya rasu ta yin biyun nan ne ba dole bane mu mutane mu iya sani kama duk a wurin Allah kuma sai waɗannan biyun ne wa hadainahu nabidaini ai shi kenan guda biyu inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura dan mutu ko dan aljanna to yanzu kenan ya ka dauki gawa ai gaggawa a kai ta idan mutumin kirki ne a nuna muku soyayya da kauna a kai shi zuwa ga alkhairi idan mutumin banza ne ya jama'a ku gaggawar aje gawar banza ka ɗauki garwashi har ka tsaya nawa kai maza maza kawai ka sauke shi maza maza ka sauke shi to irin shi ne yana wannan hadisin ya shahara a wannan babi kwarai da gaske ana kafa hujja da shi kuma hadisi ne da yake da daraja ta ko da ma a inganci al-Imam Bukhari da al Muslim duka sun fitar da shi kira ka ba a tafiya a hankali a hankali in za a kai gawa kenan idan aka ɗauki gawa kai da kake gaba ya zama na ba za ka iya sauri ba masu ɗaukar gawa ba za su biye maka ba za su sauri in sun zo kusa da kai ka kauce daga baya ka sun musu a makarantar to da dagar waki suka ɗauko kasa ba za su jira ka ba don zai kona su lakin ko gawarwa ka ɗauka sai maza a je a kai wannan ita ce karantarwar addini kuma ita ce soyayya kuma ita ce biyayya ga karantarwar addini ba za a ce to kamar an gaji da shi don ba gaji da shi ba za yi in ba a gaji da shi ba ya za a yi me shi din ya karɓi kayan shi ba kuma wanda ya ce ce ma Allah dan ne lokacin ne yayi kuma haka ya ga dama to wannan ta bangaren tafiya da ake yi lokacin da aka ɗauki gawa kenan kenan mun fahimci gaggawa ake yi yace wal masyu ma'aha haka kuma yin tafiya tare da ita gawa can da yake wa ya kunul mashi bil janazati shari'a ayar da yake nufi sunnatu kamar yadda yana ambata mana sunnonin janaza daga ciki a yi gaggawa a ɗauki gawa daga ciki a yi tafiya tare da gawa kenan lokacin da maɗauka gawar ke sauri to kai ma da ke raka gawa ko kake gaba da ita ko kake hagu da ita ko kake dama da ita kai ma kai sauki idan ba za ka iya ba saboda wata lalura shi ke sai ka koma gefe a hankali ka taho dai a cikin makabarta ka zo ka kunna su in kuma ba za ka iya ba ba ta yi nisa shi ke nan ka samu dai lada ta abin nan da aka yi ta sallar jam'i da kai da sai ce wal mashiyu ma'a da yin tafiya tare da gawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana yamshi ma al-janaiz huwa wa ashabu daga cikin da aka ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya al'adanta shine tafiya tare da gawa haka ma an samu sahabbai shi radiyallahu anhu su ma suna tafiya tare da gawa kuma kaga hadisin da hadisin sayyidina Abi Hurairah cikin sahih النبي صلى الله عليه وسلم عليك من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا من اتبع وند يدي غاور مسلمي هذا متى مع ya tafi tare da gawa wannan ma sunna ce sai mutum ya raka gawar ya bi ta a je har makabarta kar mu ce ce to ai shi ana tarasuwa kwanan nan kada ya ta zuwa makabarta ita gani shi ai lissafin Allah ba ta nemi ba wannan lissafi ne da aka yi shi kafin a halitti duniya da shekara dubu hamsin kamar da hadisin da aliman musulmi ya tare tabbatar zai ne kamar hadisi abdullahi dan mas'ud ko wani su da kaga cikin zuwan ba zai hana ba to da yake wal mashiyu ma'a da tafiya tare da ita wannan wani hukunci ne na wata sunnar kuma ya bayar idan aka ɗauko gawa ka tafi tare da gawar to sunna ta gaba shine to a ina za ka tsaya to lokacin da aka ɗauko gawa kana da jihohi guda kuɗi na gawa akwai gaban gawa akwai bayanta akwai damanta akwai hagunta duk inda ka yi tafiya in dai kun tafi tare da gawar har makabarta to kai wannan sunnar ta wal mashiyu ma'a to sai yake cewa والحمد لها سنة saukar gawar rike makarar lokacin da ake tafiya shi ma sunna ne mana abin da yake nufi lokacin da aka zo karfafa matasa ko samari suka ɗauko ta to ba zai ake su hudu bakwai goma da suka ɗauke ta tun daga nan har kilomita ɗaya biyu su kaɗai na a rika karfa karfa kai ma ka ɗan karɓa takawa ɗaya biyu uku za a rubuta maka lafiyar sunnar raka dawa irin karɓa karɓa dai da ake wannan ya shahara ma zai zama kamar al'ada kuma sunna ce muttaba'a sunnatul nabawiyya muttaba'a ko da ka zo ka ɗan kama ɓangaren makaran a ɗan taka ɗaya biyu uku ila biyar ila goma wani ya karɓe ka kafin a je maka wata sai da ila mutum ashirin mutum talatin mutum arba'in hamsin kowa ya kama gawa to su duka sun sami ladar hamdul jinaza ko janaza to wannan kamawa da riƙe gawan a tafi da ita to sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sannan wajen riƙe ta ko ina ka kama duk yi ko ka kama ta gaba a dama ko hagu ko ka kama a tsakiya a dama ko hagu ko ka kama a baya a dama ko hagu duka in dai ka riƙe an tafi tare da kai ka sami wannan lada ta abul qasim sallallahu alaihi wa sallam yace wal mutaqaddimu alaiha wal mutaakhiru anha sawa lokacin da ake raka gawa ko lokacin da ake tafiya da gawa ko lokacin da ka zo ka riƙe gawa wannan jumlar za ta shiga wal mashi ma'aha والحمد لها سنة وكما wannan din shi ma sunnatu da shiga gaban gawa da tsayawa a bayanta duk ne da akwai sunna da ita ce mustaba ko sunna da aka gada amma dai abin da ya tabbata na ƙarshe shine duk inda ta tsaya a gawa ya halatta. Sura yanzu za kai gawa ya halatta ta shiga gaba, ya halatta ka tsaya a baya in ka shiga gaba gawar na biye da kai kenan in ka tsaya a baya kamar kana raka ta kenan ya halatta ka tsaya a daman gawar ya halatta ka tsaya a hagun gawar ya halatta ka tsaya ta gaba ko ta bayan ko ta hagun ko ta dama ka tsaya a kusa ko ka tsaya a nesa duk ya halatta abinda dai ake so kada a ɗauko gawar ya zama na kai ba ka ko ba uzuri kake da shi ba in kana da uzuri to dama ya farko ke baya kuma ga wasu sun fito sun riga sun ɗauke nauyin kuma tun da ka zo ka yi sallah ka yi wani kaso mai girma na samun ladar nuna yan uwantaka to daga nan kai ka yi naka to da haka sai mutum ya tafi tare da janazar a ta gaba ko ta baya da sauransu akwai hadisin da nan muslim ya fitar yake cewa annabi sallallahu yake ruwaitowa annabi sallallahu alaihi wa sallama ko sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun kasance lokacin da ibnu dahdah ya rasu sun tafi ta kan yamshuna haula jinazati sun sun raka shi makabarta suna kewaye ko ina ka duba da kewayen gawar da mutane ina ko shagu a gaba baya dama hagu kusa nesa duka akwai kenan sunna ce duk wanda aka yi babu damuwa to sai ce wa yukrahu duku an karhanta hawa abun hawa domin kai gawa kawai wannan yana halatta ne wannan karhancin na kawuwa ne in akwai ad-daruratu tubihul mahzura gaskiya sai inda lalura amma makabarta a kusa kuma shi ke sai a ɗauko mota sai a saka gawa makaruhi kuma akwai ƙarancin bin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ga wannan al'umma akwai waɗanda suke yi saboda su suna ga wancan aikin wahala ne akwai kuma waɗanda suke saboda tsoron mutuwa sai a zo da ambulan sai su matsa wa lokal gwamnati sai musu ambulan da rafaffiyan nan ta hana ma a rubuta motar makabarta ya waddu ahaduhum kenan law yu'ammaru alfa sana wannan lokaci ya saka ta a abin nan ku kuma kuna tafiya kuna hirar ku kuna chatting din ku idan ka riga ka je makabarta ma an gama in makabarta da nisa na ɗaya kenan na biyu nisan kuma wanda zai iya cutarwa a iya cewa makabartar da nisa amma nisan ba mai cutarwa ba na uku akwai waɗanda za su iya ɗauka to sai a ɗauka a kafaɗa ana ana firrijal a ɗauka kowa na kallon gawar wane ne ake wane ne yaro ila mai mulki ne ila batinin mawadaci ne ila wani shahararre ne malami ne kila mai sarauta ne ko ma dai waye da gyara kuma dama layi ne yana matsawa kuma za ta zo kan kowa kullu man alaiha fan to ta zo kan wannan kullu shay'in halikun illa wajha saboda hukuma wa ilayhi turja'un to sai ga an san kugawar haka yayi kenan idan dai akwai kusanci tsakanin mutane da makabartar to ba za a hau abin hawa ba sai idan makabartar ta yi nisa ne abin yi ta ce kafin a riga amfani da abin hawa a nemi wata makabartar a kusa wadda za ta zama a kusa da mutane in an yi rasuwa za su iya ɗaukar gawa su ji su kai mutane na kallo an samu wancan lada ta wurin raya wancan sunna sannan makabartar na kusa masu ziyara za ta rika zuwa na uku makabartar na kusa za ka rika sanya wa gawawwakin ɗan uwansu ido daga matsawa idan ta yi nisa za ku kai gawa ba dama ku ɗauka ziyara ta yi maka nisa ba yadda ka iya sannan barayi matsafa sun je cika makabartar je cika makabartar tunda ga yanzu dillilin nan yana nan ana yi yana nan ana yi saboda tsakon neman duniya su bokaye da matsafa ba za su daina ba da irin wannan na kunkunan ba ita yanzu ya kake so a yi bakin wani muke so mu rufe bakin shi muka ci ba ma so mu biya ya ce wannan ta hada da makabarta kudu kuma makabarta fa a garin musulmi duka musulmi yan uwan juna innamal mu'minuna ikhwa wai amma wannan sharan da aka gwada gawa inda za a wurgar da shi akan kabarin a bar shi a waje zai wuya kai gobe da safe wani zai dawo ya yanka a wani nakari wai tunda da aka gwada gawar mamacin bai san an gwada ba lallai aka yanki zaren nan za a rika bakin ne wanda aka ci bashi lallai za a rika bakin wanda aka ci bashi da sauran magunguna da suke ko ka ce ba na ƙari wani wannan ko tsari sauran tsafafi-tsafafi da ake yi su da aka makabartar ta zama a kusa da garin ko kusa da mutane da suke ganin ta akwai fawaid da yawa ban da ma abin da ke ciki kuma na tuna wa mutane mutuwa aktiru zikira hadin lazzat yace ku yawaita ambaton mai rushe jin daɗi yace almaut mutuwa tana nan za ta zo ta kawo cikas ta lalata tsari rikita al'amura wannan mu a wurin mu kenan shi kuma a wurin Allah ta gyara al'amura dan sai wani ya wuce wani ke samun sauki sauki wannan yanka karanta tarihi kuma an yi ba iyaka daudodi sun samu waraka sun samu haɓakar tattalin arziki saboda mutuwar wani ya taso mutane yi kaza yi kaza ko kuma wani kwamanda ko wani azzalimi ko wani mayaki ko wani waye Allah ya gyara zaman shi sai ya kaza sai ya kaza ko kuma ya ɗauke wani don wasu su koya darasi ko da ya ɗauke wani don ya sauya rayuwar wasu ko ya nuna ma wasu shi Allah shi ne Allah duka yayi haka yana kan yi kuma dai ci gaba da yi kuma wala yusalu amma ya fa da haka dai abin da ya tabbata a sunna ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama wa yukrahu ar-rukub an hara an karhanta hawa abin hawa lokacin raka gawa akwai tabbataccen hadisi na Sauban radiyallahu anhu yace wata rana mun fita kai gawa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi manzon Allah a kasa fara'a na san rukrana sai ya hango wasu mutane sun hau dabbobin shi wani yana kan rakumin shi ya kala kafa wani yana kan dokin shi kila ma ya sa siddi ma bai hau shi ƙwaryanan ba bai hau shi tsarara ba shine annabi sallallahu alaihi wa sallama ya wuce ya ce musu ala tasahayun yanzu ku da kuka hau dabbobin nan ko kunya ba kwaci yana akwai rashin kunya a hawa abin hawa zuwa makabatar da ba nan ba kamar ta mu tana kawai ni da na ga a nan idan kwallo ko in kai kai kuma kai kace a zo da mota ita mutane hon kana kana dogon sigina haka tambaya ka ce ina ai kai yanzu nan ma zafi ka ji kake ma gaban ka mutu ko ka koma mota ce ka mutu wai zafi Najeriya zafi kul naro jahannama ashaddu harra daukanu ya adam kace ba jahannama ta shi zaki to shine ne yace ah wai ku da kuka hau abin hawa ba ku da kunya ne kuma yana so yace amma ku ba ku da kunya wallahi ku ba ku da kunya me yasa yake masu ba ku da kunya saboda ai ai sun zo da wani abu ne ke anna mala'ikatan lahi ala aqdanihim wa antum ala zuhuri dawati mala'ikun Allah ji daraja irin ta mala'iku suna tafiya akan kafafuwan su ga sunan za mu raka ga wannan amma kai ka tare abin hawa ka bi mala'ikan san daɗi ne ko menene ai ma nan suka sauka nan da nan suka sauka ina ga wa'azin saboda annabi ya ko amma dai ko ba za a ci kuma wanda aka ga ya hau sai a sai a faɗa mashi sai a faɗa mashi da ka dai mutum ya taka ya tafi a ƙasa ya fi girman lada a kan ya hau abin hawa ya yi ƙare-ƙare a kan abin nan dabba wannan bai dace wancan hadisi na Sauban Ibn Majah da Imam Tirmidhi da Abu Dawud duka sun sun ruwaito shi kuma suna da wani hadisin ma daga shi Sauban da mutane yake ta an kammala wata janaza sai aka zo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da dabbar shi za ta kuma kabar ka gare ta Rasulullah ga dabbar ka sai ya ba zai hau ba ba ba ayyar ka ba sai ce ba zai hau ba sai ya ki hawa da aka je makabarta aka gama rika dawa za a dawo madina ya ka za ka ce mishi kuma ga dabbar ka sai ya karba ya wannan yake nuna kenan idan za a tafi makabarta sai ka ce a wuce maka da mota da ya direba ya wuce da motar wannan ba ne to yau shi to shi direba ba ya direban aiki yake maka shi ma aikacin ka ne in an je a je makabartar ya yi addu'a ko shi ma amfani da shi kenan in aka kammala janazar in ma jirgin sama ka zure shi kawai sai ka shiga ka koma gida wannan ya halatta yanzu an riga an gama abin nan an gama janaza kalifofi da sauransu da abin nan suka rasu daga masu kokarin raye sunnar ko malamai na lokacin suna tabbaka wannan ko suna tabbatar da an tabbaka sai ga an tafi makabarta da wakai da yawa dukkaninsu an ririke masu ragama ba kowa a kai ana gama sai wannan ya ce kawo man na wani ma kawo man na wani ma duk sai sauke su dawo da in wannan ne kam babu laifi ya halatta sau daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aikata haka to kuma ai malamai suka ce in ka kalli wannan cewa an karhanta hawa abin hawa har da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hango wasu mutane sun hau dabbobin shi yake ce musu ba sa jin kunya ne mala'iku na tafiya a kan kafafun su kuma suna tafiya a kan dabbobi wannan za ka cimma to ai ya ci karo da maganar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa da yake cewa arrakibu khalfal jinaza annabi yake ba da kaida yake cewa ya jama'a in kana tafiya a ƙasa an ba ka dama ka tafi a gaban gawa ko ka tafi a bayanta ko hagu ko dama ko a kusa ko a nesa sai annabi yake amma banda wanda ya hau dabba in dai ka riga ka hau dabba ko kai ne shugaban majalisar ɗinkin duniya to dole ka tsaya a bayan gawa dole ka tsaya a bayan gawa in ba ka ba ka yi aika aika suka ce to shi kuma wannan hadisin me ya sa har mahayin dabbar da aka ce bai da kunya har ya samu hannu ina suka ce eh wannan halatti ne aka bayar amma bai kora karkancin ba fahimta ta farko kenan saboda ka'ida da ke ta alkara'atu la tantil jawab dan an karhanta abu wani lokaci bai hana abin ya zama halal wasu ka ce a wannan hukunci na farko ne kafin a karhanta da aka karhanta to shi ke nan wasu ka ce a ai akwai ma'abuta lalura da ba za su iya zuwa makabartar a kaka ba to shi ke nan sai ka ce to mai girma shugaban kasa ya zo janaza kuma ga shi kan ɗari da goma ne da ragon mazan jiyan nan ne to ka ga yanzu sai dai ya shiga motsa shi ko to dole ya tsaya a bayan gawa ya zo a matsana musu turan ka ya daɗe sunna ta ce ka tsaya a baya in yake kuma wannan kyale shi da sunnar daga duniya zuwa lahira ba nisa wani labule ne mace hake yanzu nan na ga mutum a duniya ana ta harkoki ne an jima ya je lahira ba nisa kado daga ɗakin ka ka fito kado ko ko daga gida ka fito baranda ya fi ya fi nisa nan za ka iya minti biyu zuwa makabarta kuwa tsakan ne ko yi ke nan an gaba za ta idan akwai lalura wadda za ta sa mutum sai ya hau dabba to shi kenan babu laifi shi an halatta maki sai ya hau amma karhancin nana wannan yanzu shine maganganun da suka yi ya ce wa ya harumun na'ai kururuwa ta haramta wa alaikum assalam wa rahmatullah na eh shi ne eh ka tambaya ce mai kyau wanda ya hau haji sai dai tsaya bayan janaza abu da in dai an riga an gama sallah kar ne makin din da ya shiga gaba idan ko yana so ya shiga gaba daidai a tsara sallah ya wuce ya je magabarta ya jira kuma ya samu kiratin ɗaya ne amma wata kan an gama sallah kaga yanzu wani lokaci a izin tsoron barin makinin ko don wasu su an ce da janazar masu kici sai sai yawaita matattun a haya'an wa amma ta ke nan da irin wannan ya yi kai gaskiya matsalan da aka saba ku gama ga matsar da shi ba shi ba zai bar mashin din shi ba to ba da shi sai tafi da mashin din shi ma da lura ce amma kar hancin na nan shi an hada samun ne saboda wancan abun don ya sa sai bari ta yi gaba da gawar sai da a baya kuma kaga wannan ma zai sake baki damar kadda zai je makabarta makabarta ta cika da mutane sai kana mashin din ke tsaya kusa da shi kada yanzu ana miki abin nan yana can yana addu'a shi ma nan ana ana shirin yin maki jaje wa alaikum assalam Eh. sai biya halatta inda dai sun taho tare da gawar amma ga wata hanya ta yi nan ga wata hanya ta yi nan ga wata ta miƙe ga wata ta gagaye sai inda mutum ya yi ba matsala duk dai sun taho tare da gawar tunda an halatta ya shiga gabanta ko bayanta ko abu ko dama da ce wa ya harumun na'ayi shelanta sanar da mutuwa wanda ya saba wa shari'a haramun ne an na'ayi asalin na'ayi din sanar da rasuwar wani akwai tsari na shari'a Nabi sallallahu alaihi sallama lokacin da annajashi ya rasu kaga ya sanar na annabi sallallahu alaihi wasallam annajashi najashiya annabi ya sanar da rasuwar najashi ka'idar ta ce in an yi rasuwa a samu wani mutum ya je ya rika fata wa mutane wane ya rasu sannan ya umarce su da su mashi istighfari sai Allah ya yi ma wane rasuwa ku nema masa gafara wanda ya faɗa mace ku nema mashi gafara ku nema mashi gafara ku nema mashi gafara to ai amfani da social media a zamanin sai za a iya yi amma dai shi ma a social media a ce a nema mashi gafara ba irin kar kuma a ɗauko hotunan ki a ita sawa wannan kuma bidiyoyi ne na ga musulman musulmi sun ma ji nake ga ko da kila ma nan na amma dai musulman musulmi sai a ɗauko hoton ta rubuta r i f r i p ko wannan ba addu'a ba ce ba ziga shi kake yi shi wanda ya rasu kake zigawa kuma zigin banza ne zigin banza ne kamar ku shiga nan bariki ne tun ake da an fara firgita ka kananan sojoji sun bi ta wajen gidan kwamanda ga sojoji nan suna can wazurai sai wani ya zuga kai ka je kamar shi za a rubuta ka a kundin tarihi ka ga wannan zigi ne fa kuma sai ke kake baro to gara kai ma za ka iya yi ko in kai shahadar kuda za ka iya iyaka kawai ne da kuwa za ka yi za ta sussuku kuma inda da bai shan ruwa kuma za ka sha amma bai buka ce r y red umarni kake bayarwa in peace abinda kake ta yanzu gawar ta kake ta kai da ka mutu ka kwanta lafiya ka samu natsuwa to in kuma ba in Allah bai ga damu ka to kana da ko Allah bai ga damu ko sun zo da azaba kar ka yadda rest in peace da addu'a ba ce isa kalmar kwata-kwata ba ta yi ba bai kamata a ga musulmi na faɗarta ba wani za ga ya rubuta wani ma ya ke rubuta ma ya kuskure asalin kalma ce ta arna shi kuma kafirai da iya addu'a ba yanzu ko taruwa ake irin na gamayyar inda najeriya kowa ga nan dai in aka za ka ce wani kafiri ya addu'a ba a cikin saurara da kyau ba addu'a yake yi ba labari yake ba yadda muka zo nan wuraren lafiya daga gidajen mu na kusa da na nesa to kowa ma dai ya koma lafiya labari yake ba wai zuwa karo ka a zo na aka zo lafiya a karo ka koma lafiya labari yake da ba kuma kwata kwata ba addu'a da khabar ana addu'a ne da insha'i ba Allahumma ba wa kuma na gama a ce amin sai ta amin din a ina aka saka ta ba ta da muhalli idan ka tuba addu'a suke yi ba labari suke bayarwa to da yanzu wannan umarni ne tabbas jumla ce insha'iyya amma matsalar ba Allah aka roka ba da ta kai ya Allah ka sa ya kwanta lafiya ta ce to eh yayi to amma ko me yasa ake wa arna dagan arna ya rasu shi ma ri har IP musulmi ma haka waye haka waye haka wani ma naki ne zai rasu kuma ya ɗauko hoton ya kafe kuma ya rubuta RIP. To na tabbatar dai shi da ka ziga shi ba kakare ba ne, ba zai su ba. Na ga ce marar kuka zai ce amsa. Na ga ce wannan kuka zai ce amsa. Da ya wancan zigin naka ziga gwaiwa ce ta hau ɗaya. To akwai tsari na addini na sanar da mutuwa. To wannan yayata mutuwa da kururuwa irin ta jahiliya ita ce annayu al-muharram baya halatta a musulunci a yi irin wannan muguwar ɗabi'a sukan aiki a jahiliya sukan aiki wanda zai sanar da mutuwa a tsarin na'ayin irin na jahiliya in ya zai je kofofin kasuwanni da kofofin gidajen mutane da wurin taruwar mutane da wane ne yana tsayawa yana kuka ko yana jirgima yana sanar da mutuwar wani baya halitta irin wannan sanarwar to a sanarwa a gidan rediyo ba suka ce ita ma takan halatta amma ya kamata ta zama ne a takaitaccen lokacin da wanda ya ji sanarwar zai iya samun janaza wanda ya ji sanarwar zai iya zuwa ya samu janaza yayin da ke rasuwar nan da minti talatin awa ɗaya to shi ne in ya zama na yaushe ya rasu ɗazu yaushe za a yi janaza kai ne sanarwa a rijiyo sai ka ga ai sauran ma minti uku a fara janaza ba buƙatar ka sanar ba buƙatar ka sanar ko ka sanar wanda zai taso ba zai samu janaza ba sai ce to ai ana sanarwa ne don wasu su su yi mashi addu'a to sai ce to gidan rijiyon su ma kamata su samar da tsari to dan za a ga lokaci ana cikin sanar da an gama sanar da taron gala da aure abu kamar wasa karamar mai kuma kaji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ma ma'alim da nan arraji'un da shi dai na qur'ani ya gaba arraji ba arraji'un bane raji'un ne ta sanar da mutuwa ana gamawa kuma za a biyo baya da matan faya eh wata coci na da wani taro to wurin ta ne da yankakke da mushe da alade da kare inda dai kowa ya biya kai kowa a sanar mai dan gwargwadon lokacin da ake ga mutane su iya samun janaza a iya sanarwa ya sanar wanda ba su zo ba kuma sai su yi mashi addu'a kama za ga wasu ma zan an sanar da janazar sai a kwana biyu ana sanarwa ko kuma su addu'a sanar da addu'ar uku a sanar da ta bakwai a sanar ta arba'in da ta cika shekara amma ko wannan na arba'in da na ka je kuma za ka cimma wasu ba su suka da ake yi da hayyan sun kasa biya yan uwan sun tubure ba za a biya ba kaga an yi ba a yi ba kenan to sai ce wani yaha sannan an haramta kuma kukan mutuwa kukan kera suke ce mashi irin mutane na jahiliya wai su suna ma auna darajar su ne da matsayinsu a lokacin da aka yi wa mutum kuka da yawa wani bajahide yake kira mata shi yake ce mata idan mitu fan'ini bima ana ahudu shukki alayya dayba yabna malik yace idan mitu fan'ini ke idan na mutu kiyaya ta labarin mutuwa ta da abin da zaki na firgima da ihu wa shukki alayya dayba kiyayya kamun wuyar riguna rigar da ke jikinki ba sai an cire maballi ba ki faffarka ta in sun samu ciwo ki ta farkawa ya buna ta maliki ya yar maliku dan a gane kin yi asarar babban mutum ba ma ko mutum ya mutu a shuru ya ce ba su da wata shi ba da shine da musulunci ya zo sai ya hana yana da mutum al'amura na jahiliya guda hudu da annabi sallallahu alaihi ya hana kai tsaye akwai wannan sai sanin yake cewa wannan ya haki idan lam tafi kaga mai kukan mutuwa saboda mai mata suka fi a lokacin akwai kungiyar mata masu kukan mutuwa ana maka rasuwa sai ka je ka ɗauko su sun iya kuka akwai kukan sa tausayi akwai kukan sa kuka akwai kukan sa a bata kudin ba duk sun iya launi launi kawai sai a biya su kuma kaga kiristoci suna da suwai suna da masu kaɗa wasu jala za a kira su kaɗa wai akwai kiɗan baiwa mutuwa haushi akwai kiɗan ɗaya da kewa da yin uwan wanda ya mutu akwai kiɗan kwantar da hankali zo su ta kaɗawa su ta kaɗawa sai za za ga wanda uban shi ya rasu ya fito ya yi rawa ya yi rawa ya yi rawa ya shaƙiya ta ce to kaga yanzu ka ba mutuwa haushi ita ma mutuwar ta yi nadaman ma me yasa ta ɗauki babanka to ba zai dawo ba to kuma ina ma amfanin da dama tunda bai dawo ba kuma wa yake ma dai dama? ita mutuwa ne ran da zangunan su ai mala'ikun rahama ba sa zuwa irin wannan wuri shi kuma mala'ikan mutuwa ai dai daga cikin mala'ikun rahama ne duk da gida wani ba zai yadda ba kace ce ka roki Allah ya tabbatar da mala'ikun rahama a gidanka za ka ba ka suna mala'ikun da take ciki in ka zo mala'ikun da wasu da tsallake a zaki in ka tabbata da ka ba a kallon ka zai ka yi cikin da shi ya wannan ban da shi in yi mala'ikan rahama ne ai babban mala'ika ne to ba a wannan kukan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mai kukan mutuwa idan ba ta tuba ba kafna mauti ha kafin ta rasu kafin ta rasu to kamu yau mala kiyamati za a tashe ta a ranar alkiyama wa alai hasir balum min kafiran za a tayar da ita an sanya mata wando na farar wuta wa dirhum min jara da kuma riga ta tara wannan wannan kafiran kamar narkakkiyar dalma ta narka dalma ya yi mata riga da ita dumbulin wando da ita in an tashi mata riga sai mata riga da wani abu da ake ce mashi jara jara kun asalin shi ciwo ne kuma mukan yi shi za ga wani lokaci jikinka haka zai kan kone wani wuri har zai kan yi irin ja za ga ciwo bai so bai so a taɓa shi in ka kuskura ka dora mashi riga to inda dare ba za ka iya bacci ba bai san iska bai san zafi bai san sanyi to ita mai kukan mutuwa dukkan cikinta za a mayar da shi irin wannan jarabta bai san sanyi bai san zafi bai san iska bai so a taba shi in ka cire riga iskan da ke kadawa jikinka zai dau zafi in ka sa riga da riga ka taba jikinka zai dau zafi in sanyi ne in zafi ne sai ka zaki jikinta an mayar da shi haka kuma masa rigar dalma haka za yi mata wannan fuskin a filin kiyama kafin a gama hisabi a auna ta wuta kaga kukan mutuwar bai da amfani amma ba niki a yi kwanna in shekka ta kuce tokar abin ta yawa lokacin da ibrahimul mu'azzam ya rasu dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abdurrahman ibn auf ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam na zubar da kwanna yace haba ya rasulullah ne ne kuma wannan ne ke mishi wannan kwallon da kake gani tausayi ne da Allah ke zubawa a zukatan masu tausayi ka san wani in duk duniyar nan za ta mutu in ba shi ya mutu ba da kuka ba da ya ci ya mutu ne shine kawai zai falla amma duk ku zama wuce a wata ko a jiki na rufifi sai za ga wani a makabarta ya ɗaga ya ce wata ƴan rasuwa aka yi ina nan fa zuwa wata ƴan rasuwa in zai ba shi ya mutu ba ha ba minor case ne to lalle an hana wannan niyahar wacce ba ku hadinari an hana bin janaza da wuta kamar yadda a jahiliya suke sai kunna kyandir ko bakin wuta wa shakkil jaibi da keta wuyar riga ko saboda nuna damuwa wa du'a bil wayl wa subur da kuma addu'a da banuwa da tabewa da azaba irin mutum ce ya bani ya lalace ya shiga uku yanzu ya za a rayuwa na ya rasu a hakan za a rayu bari ka gani haka Allah ya ga dama in dai kana da sauran shan ruwa to kuma za ka sha mamaki shi yasa in ka karanta ta karanta tarihi ke da amfani in ka karanta tarihin magabatan nan yanzu kamar ka samu siyarwa lamin nubala ka sauki ga wani yana shekara wani bai san mahaifinsa ba amma kuma ji shaharar da ya yi ji girman da ya samu ji matsayin da ya samu wani mahaifiyarki wani ɗan uwa wani na ne dangi ma na nesa wani ma musu san shi ba suka suka tsayuwar daka kuma aka rene shi kuma har ya kai matsayin da ya kai to da haka me yasa za a ce idan ba wani ba za a rayu ba a in ba Allah tunda Allah na nan shi hayyul la yamut to shi kenan sai a rike shi kada zuwa ya sa addu'a bil waili was subur da ta da yawmu suburan wahida kenan ko bad'u suburan kathira yake cewa wala yaq'udu muttabi'u wanda ya raka gawa zuwa makabarta ba zai zauna ba hatta suda'a har sai an aja gawar har sai an aja gawar wannan hatta suda'a ko dai har a sa ta a kabari ko kuma har a aje ta a ƙasa yana yanzu idan aka ɗauki gawa daga nan aka tafi makabarta aka tafi makabarta aka shiga da ita kafin su aje ta a ƙasa bai halatta ka zauna ba ko ka gaji ka yi hakuri sai dai da zura amma in suka zo misali ta ka cimma ai ba a gama kabarin bai gama jaguwa ba su gama aikin kabarin ba ba laifi su sai a aje ta a ƙasa a lokacin sai a yi wa'azi to lokacin da aka aje ta a ƙasa masu haka kabari na kokarin kare shi haka kabarin mai wa'azi na wa'azi ba laifi in akwai katangar makabarta ka zauna in akwai nuri ka zauna in akwai waye ka zauna ba laifi amma dai kam kafin nan ba za ka ba za ka zauna ba akwai tabbataccen hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nike ya an yi janazati sun maka'ada ya nike sannan ya zauna to in aka zo aka ɗauka aka saka ta kuma a kabari daga kawo aka sa kabari to shi ma ba za ka zauna ba sai in an sa ta a kabari in aka sa a kabari ba laifi kana sayin nan sai ka abin nan sai ka zauna ka dan huta musamman inda gajiya gaskiya in ba gajiya ba bukatar ka zauna ko musamman ma a makabartun mutane za ka zauna gada bane za ka zauna inda cikin makabartun mai kan kabari ne shi kuma annabi ya ce gara ka zauna akan garwashin wuta ya ce wa annal qiyama laha mansukhun miƙewa domin girmama janaza an shafe shi sunnar farko da wannan al'ummar ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta gada a farkonta shi ne idan kana zaune yanzu kawai a kofar gidanka ko sai aka taho da gawa za su wuce su je makabarta kaga ɗayan biyu ne ko dai kana da ra'ayin za ka yi ko kuma kana da wani muhimmin abu da gaskiya ba za ka yi ka raka gawan nan ba to ko za ka raka ko ba za ka raka ba dole ka yi ki har sai sun wuce da gawa sai ka koma ka zauna to wannan miƙewar da ake don girmama gawa in ta wuce ka zauna daga baya sai aka shafe ta idan aka ɗauko gawa za a wuce da ita in kana da ra'ayin za ka bi ta makabarta sai ka miƙe sai ka yi in ba ka da ra'ayi ka yi zaman da karka miƙe ka gama wucewarsu ka kuma ka ci gaba da wata hidimar taka shi yasa yake wa anna la qiyama laha mansukhun wannan miƙewar da ake domin gawa domin a girmama ta an shafe shi yanzu baya aiki abinda muke aiki da shi yanzu shine in kana da ra'ayi za ka raka ko ba laifi a lokacin sai ka tashi sai ka bita sai a raka ta kai a kai ta zuwa makwancinta kaga kuma ka samu lada ta rakiya kenan in kuma baka da ra'ayi to ba sai ka miƙe ba sai ka zauna illa iyaka dai ka iya addu'a ko jin wane ne ya rasu sai addu'a da fatar alkhairi idan yana da wani alkhairi da ya shahara da shi to ka iya faɗi a lokacin saboda yi mu mutane mu ne wakilan Allah subhanahu wa ta'ala a doron ƙasa a lokacin da wani ya rasu ina ga lura da yanayin lokaci sai mu dakata a nan abin da yake mu zai Allah ba lada su da ke yalla shafi wa alaikum assalam wa rahmatullah kamar mutum ya buhu shida haka da rai sai ya fitar da zakka in kuma bai kai haka ba to illa ai ya sadaka zai iya ba da sadaka fitar da kyauta ta mustahabbi kenan na a kawai duk buhu tiya hudu ga tiya hudu so shida tiya ashirin da hudu kenan ga rabin buhu tiya biyu tiya ashirin da shida shine na talakawa in kuma akwai zango shi ma gungon araba goma in akwai zango ɗaya da cokali ɗaya ma cokalin shi ma araba goma kawai dai ten fasin za a baya in ba ta kai ba suke nan zakar ba ta mutum zai zai ta ne addu'a ya fara noma a ta ruwa kuma ba kuma buje da zai yi ba har kai zakka to ga noman yanzu aka fara ke ne ya ta ta rika wuce ta ana so magabata su sunnar da suke dauka ko da ba ta kai ruwan mutum ya kokari don haka annabi ta fitar da zakka in ta ce wancan hausu bi dari uku hausu fi biyar sa'i dari uku in illa an ya saddaka ko ya ta saddaka to ko bai kai bai mutum ya cire ya ga cewa zai wani abu na alkhairi saboda samun addu'ar mutane ko musamman irin wannan yanayin taimakekeniyar na da matuƙar amfani wata awonu aljirri wata takawa kenan ko man yassara ala mu'sirin wanda ya sauƙaƙa mu wanda ke cikin takura Allah zai sauƙaƙa musu a ranar alkiyama Allah ya san da shi ya nasu da mu ba da su sai na aiki ne shedan ta mutuwa ta hanyar sabawa shari'a ido za ta kakaki ko a gayyaci mata ko a sanar da kururuwa ko a rika bi gida-gida bisa wasu al'adu musamman irin na jahiliyar larabawa amma idan shedantawa ce ta shari'a aka sanar da mutane aka nemi kuma su nemi mashi su nema mashi gafara to wannan babu dai dan a samu waɗanda za su zo su yi janaza ko a sanar da masu wanka ko sauran wannan shari'a ta halartar da haka. Assalamu alaikum.